الله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha biyu ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba muna cikin wannan sura mai albarka suratul dukhan mun yi darasi na ɗaya za mu tashi darasi na biyu aya ta sha bakwai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu yi kon aiki da abin da za mu yi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين
Allah madaukakin sarki yake wa laqad fatanna qablahum qaum fir'aun hakika mun jarrabi mutanen fir'aun kafin su su mutanen makka tun kafin mutanen makka Allah ya jarrabi wato mutanen kafin mutanen fir'aun Allah ya jarrabi mutanen makka kafin mutanen makka kai Allah ya jarrabi mutanen fir'aun wa ja'ahum rasulun karim sai manzo wanda yake mai daraja ya zo musu su mutanen Fir'auna ke ko mutanen Annabi alaihi salatu wassalam malai ce wala qad sabalna qabla haula al mushrikin kafin wayannan mutanen Makka kafin mutanen Makka Allah ya jarrabu mutanen Fir'auna an gane ku da wato da da Fir'auna wa hum jibtu misra sune kibtawan misra waja'ahum rasulun karim manzo mai daraja ya zo mutu shine annabi Musa alaihi salam to lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zo musu me yake da su an addu ilayya ibadallah cewa ku bani abinda annabi Musa yake addu ilayya ibadallah ku bani wayannan bayin Allah madaukakin sarki yana so ya kwace su daga makirkin Fir'auna shine kamar da Allah yake ga mana fa asil ma'ana bani Isra'ila wa la tu'azzibuhu arji'naka bi ayatin min rabbika wassalamu ala man ittaba'a al-huda cewa fa arsil ma'ana bani isra'ila ka sakar mun bani isra'ila ka kare daga kangin bauta da kake mu wala tu'adhibum ka daina azabtar da karshe na ka bi ayatin min rabbik hakika mun joma da hujjoji daga ubangijinka wassalamu aminci yana tabbata ne alama ne taba alhuda ga wanda ya bi shari'a to shine shi ma nan an addu ilayya ibadallah cewa ka sakar mun bayin Allah madaukakin sarki ka daina bautar da su ya zo ne kubutar da su daga bautar bayi zuwa bautar ubangijin bayi shine Allah madaukakin sarki to sai ci gaba da gaya masa cewa inni lakum rasulun amin ni manzo ne wanda yake amintacce gare ku wa alla ta'alu ala Allah kajiya wa alla ta'alu ala Allah inni atikum bi sultanin مبين وإني عذت بربي وربكم أن تهدمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون الله من أمكين تركيتي وأن لا تعلوا على الله النبي موسى يتقى بدك يا وفرعون da mutanensa cewa Allah ta alu ala Allah kada ku yi wa Allah girman kai kada ku yi girman kai domin girman kai shine an faɗa badal haqqi wa gamdun nas in gaskiya da raina mutane to kaga gaskiya kurukuru amma Fir'auna ya kidi to shine ya ga mutane la tasbiru ala tiba illa kada ku yi girman kai wajen biyayya ko alatti ba ayati wajen biyayya ga ayoyin Allah walin qiyadi li hujjajihi wal imani bi barahini da kuma da mai baiwa da hujjojin Allah madaukakin sarki da imani da dalilan da aka saukar mu kamar da inda Allah yake faɗa a suratul gajir innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kute kute yake ud'uni rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yake ku rika roko na zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle wanda suke girman kai gabarin roko na wanda baya addu'a girman kai ne yake hana shi addu'a idan Allah ya baka dama ka yi addu'a to ko shakka babu an baka rabin tafiya domin in Allah baya so ya amsa ma addu'a ba sai hana ka roƙonka amma in dai kana roƙonka ko da yake to karka damu ka dora kawai kai kai to shine innal ladina yastakbiruna an ibadati sai da kuluna jahannama dakhirin da dan za su shiga cikin wuta jahannama dakhirin suna wulakantattu kaskantattu to shine anan shi ma yake cewa da Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa wa Allah ta'alu ala Allah inni atikum bi sultanin mubin lalle ni ne zuwan muku ne zan zo muku da hujjoji wadanda ce mabayyana sai yake wa inni udti bi rabbi kuma na ina neman tsari a gurin ubangiji na wa rabbikum kuma ubangijinku an tarjumu dan karku jefe ni jifa kala bi ko dai wanda yake na zahiri ko na koyi ko na magana ko na jifan duwatsu abdullahi da abbas yake huwa rajimu bil lisan wa huwa shakim abin da ake nufi karku je je ne karku rika zagi na annabi Musa alayhi salatu wasalam ya gaya mu yace ba na san zagi karku zagi wa qala qatada imam qatada yace aradimu bil hijara yace ana nufin jifa da dutse kamar yadda suke wa annabi alayhi salatu wasalam a Taifa ai kaga duwatsun su sai aka dauka aka jeje to shine abin da yake faɗa sai yace ai a'udhu billahi allazi khalaqani wa khalaqakum ina neman tsari a gurin ubangiji da ya halice ni kuma ya halice ku min an tasilu ila ilayya bi su'i dan kar ku tinkare da wani abu mai muni min qaulin aw fi'lin na magana ko aiki wa in lam tu wa in lam tu'minu li idan har ba ku yi imani da ni ba sai yace fa atajirin to ku tale ni in ba za ku yi imani da abin da zo da shi ba to ku rabu da ni kaga lana a'maluna wa lakum a'malukum kenan lakum dinukum waliyadi cewa in dai ku yadda da ni wato ku rabu da ni me yadda da ku yadda me na duka ne na zagi ku kyale ni kawai shine wa illam wa illam tu'minu li fa atajilu ma da yaji ai bala ta ta'aradu li kada ku bujiro mu wad'u wad'u al-amra bayni wa bainakum mutalimatan ila zalika ya muwatu ila an yaqdi Allahu bainana ku kyale al'amarin da yake tsakanina da ku har Allah ya hukunci akai falamma qala maqamahu baina azuri yayin da ya dade a cikin annabi Musa wa qama hujajillahi alayhi ya tsaye musu da hujjoji kullu zalika wa ma zadahum zalika illa kufran wa inada amma ba duk wayannan abubuwan da bai kara musu komai ba face kafirci da taurin kai domin man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mulkida saboda haka Allah bai ga damar shiryar da su ba da rabbahu alaihim da'awatan nabidatihim da yake ji sai masa addu'a da wato za ta karar da su kamar da annabi Nuhu ya ga mutanansa rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadarhu yudillu ibadaka wa la yajidu illa fajiran kafara kaga annabi Nuhu shi ma bango aka yi domin shekara 950 karam fari yayi kullun da awa yake a jebe shi a zage shi amma bai dina ba har sai da suka kai shi bango annabi nuhu alayhi salatu wasalam yana bin sa a koye da bayyane inni da autu qaumi laylan wa naharan falam yazidhum du'ai illa jirara yace wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wattabikhu thiyabahum wa asawru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra duk wannan yayi musu yayi abu kai da kai zai ba sallama ya kira su yace ka san cewa bai wa Allah kariya a zauna lafiya to ni ba Allah nake wa kariya ba ji aiko ni me ba wa ji kai in ya ranku a tare ya muku amma duk wannan bai da ba sai da ya gaje hudu tsakiyar dare daga hannu yace Allah karka ba kowa a banka sarna kowa yace ba su ba ya ubangiji ƴaƴan da za ka haifa ma ba na so ya fingare da su har ciki duk mace mai ciki dan da za ta haifa annabi nuhu yace ya ubangiji wallahi in ta haifo shi dan duniya ne ba zai ji ka ba ta ku ai ban ya yi ya yi sauri ke dan da za a yi ba ya fita rabi saboda yau da gobe kullum da ya je mutuwa ne ya dani yau da amma kullum banda izini da zagi da cin mutunci ba abin da suke wa annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine to shi ma annabi Musa sai da aka yi shi bango kaga annabi Musa tun daga lokacin kafin a haife shi Fir'auna yake tabara daga samun labari cewa lallai Allah zai turo wani annabi da inda ya zo kowa shi zai ji Fir'auna ya sa kawon duka duk mace ne ciki sai an yanka ɗanta da biyu abu na awu mai sa'i nisa'ahu duk mace ne ciki in dai kina da juna biyu aka gani to za a yi ta bibiyar kina gama antenatal kina fara antenatal da kike to za a yi ta bibiyar har ta haife kina haihuwa da an ga namiji ne to a gaban ki za a yanka shi aka yi rike wa yaya maza matan kuma aka kyale suka yawa suka cika gari amma aka mai da su bayi kawai bauta suke mutu saboda haka amma da Allah ya ga dama sai ya sa aka haifi Fir'auna kuma yake mahaifiyar Fir'auna Yohananu in ji malaman tarihi mahaifiyar Annabi Musa ta ɗauke shi ta kai shi gidan domin shi ne sakon kawai cewa aka ba ƴar uwarsa cewa ta kai shi cikin teku ta yar a cikin akwai domin Allah yana so ya nuna wa Fir'auna kaskancin sa cewa bai ta ba shine malamin ke cewa duk wanda Allah yake zai daga shi kace za ka danne to za ka samu matsala za ka samu matsala don fada za ka yi da Allah shine suke cewa da hasidu aduwullah shi ne wanda yake hasada to matsiyin Allah ne kuma da Allah yake fada Allah ya ce wani ya zama wani ke tale shi kawai kamar rana ne lokacin azhar sai ta fito in rana ta yi fitowa ba wanda yake tare ta babu duk irin yadda ya karanta sai bai ce tara rana bai ce yau ba sai ta fito ba bai ta ba sai saboda haka wanda Allah yake bayyana ya zama wani ko mai kuɗi ko attajiri ko mai mulki ko malami kawai ka dage shi lokacin sa in kana so ka zauna lafiya to ka koma baya kai ma kai gaya wa kanka cewa eh to ni ma mace ce da ciki ba san me za ka haifa ba sai ka zauna lafiya amma da garin da ka fara hasara da wani to ka shiga uku misalin garawar da kawai ya isa ka za ka ɗauke shi jarire shi yanka wa aka kai wa jaririn a gidansa domin yana zaune a kan karagarsa a gefen ruwa yake kawai ta hango akwati ta to yake a ɗauko aka ɗauko akwati aka buɗe ya ga jariri ba ta sa'adiya ta ce wannan za mu rike shi da yake sai dai kirke shi da kuma Allah ya jarrabe shi da ƙaunar Asiya saboda haka ita ce tana so yana ji yana gani haka dole ya hakura Asiya ta rika rainan Annabi Musa alaihi salam har Annabi Musa ya girma a gaban Fir'auna a gaban sa yana tayanka yayanka dubu wato dubunnai amma a gaban sa ya girbe ya tashi bayan ya zama matashi aka yi baran-baran ya kore shi ya masa gobe alam nurabbika bina walidan wa labista bina min umrika sinin وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكاذب haka ya rika magori ba nan gidan muka rage ka ba gidan mu muka sa ka makaranta muka baka duk wannan irin gori gaba ɗaya yi masa ka zo kai aika aikan da zaka ka san ya tafi rabon fada dai daga rabon fada kawai yana rabawa duk kudewa da zai wancan din ya fadi ya mutu yace aika aikan da kai ba mun sani ana so a tuna maka cewa ka taɓa yin wani abu Allah ya ba annabi Musa damar cewa yayi kawai yayi hijira ya bagara a hanyar ta tafiya Madiyan ya haɗu da wannan ƴan matan guda biyu sai muka je a suratul qasas bayan ya haɗu da wannan ƴan matan guda biyu duk da haka ya auna ba har yanzu kahon zuka ya kullace Annabi Musa alaihi salam to shi ne ana wannan gabar bayan Annabi Musa Allah ya aiko shi kuma to sai za yakin fada kawai za a yanzu da Annabi Musa cewa yaron ya tashi a gaban mu ya girma a gaban mu mu raine shi ya zo ya ce lalle wani ubangijin za a bu ba ni ba shine rigima Firauna kawai saboda haka to annabi Musa alaihi salam abin yayi yawa fa cikin din yayi yawa saboda neman shi ake kawai za a kaje sai Allah ya gaya mana da kansa wa qala Musa rabbana innaka ataita Firauna wa mala'ahu dina a suratu Yunus cewa ya ubangiji ka ba wa Firauna da shi da yan tawagarsa ka ba su dina kawa domin Firauna kan jayi sosai Allah ya ba shi kuɗi ga lafiya saboda haka sai Allah ya ce wato wa amwalan da kuma dukiya fil hayati dunya inda annabi Musa ya ce ya ubangiji ka ba shi wannan a rayuwar duniya ka ba shi dukiya ka ba shi kuɗi amma ka ba shi wannan ne li yubillu an sabili ya ubangiji yana tabbatar da mutanenka domin da ba ka abin yake wani Allah ya ba shi kuɗi sai ga ya bi Allah ne wani kuma sai ga tabara yake yi kawai zai je buɗe hotel wanda za a yi ta tara mawatu magirija ko ya buɗe gidan rawa ko abubuwa daban-daban wani kuma za ga aikin Allah zai je yi da nasa kuɗin to shi ne yake cewa ubangiji fatar da mutane yake da dukiya ya daga hannu yana rabbana tumis ala amwalihim cikin dare ya ubangiji ka shafe dukiyar nan ta su wasu duda ala kulubihim ka damke dukiyarsu fala yu'minu ba za ta bai imani ba ga irin da annabi annabi ruhu ya ba za su imani ba hatta ya rauna azabul alim a sai sun ga azaba kuruku mai radadi in ji annabi Musa yana wannan addu'ar dan uwan Harun yana amin cikin dare murtali manzo murtali na addu'a annabi na na cewa amin saboda haka kafin su gurin Allah ya ce ya Musa kada ujibar da wata kuma fatta kima ya kai annabi Musa lalle mun ji addu'o'in ku ku daidaita kawai mun amsa inda Allah malaman tafsiri suke cewa kaga a lokacin aka amsa lokacin da suke amma ba su garzo din ba sai bayan shekara 40 shi sa ake cewa kar kai wa Allah gaggawa sai ka rika cewa ka roƙa ka roƙa wani ya ce itikafi na bakwai amma har yanzu a itikafi shekara bakwai shi kenan wani kawai ya gaji ai yana ba da misali yayi a waje kaza yayi a waje kaza saboda haka shi ya gaji to annabi Musa alaihi salatu wasalam ba kai shi sarki ba zaɓaɓɓe ne na Allah amma da yayi addu'a sai aka ce da aka shekara 40 a lokacin Allah yake shekara 50 wala tattabi'an sabila alladina la ya'lamun kada ku rika bin hanyar hanyoyin waɗanda ba su sanna ba kawai ku je na amsa da yake sun san inna Allah la yukhlifu al-mi'ad kuka gaba aka ku ba kun san Allah madaukakin sarki bai danki da rawana ba kafa yadda zamu ji sai bayan shekara 40 ya tashi yayi uwa uba ya biyo annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ne zamu ji ayoyin nan gaba to shi ne yake ga mana anan cewa lallai inni atikum bi sultanin mubin wa inni a'udhu bi rabbi wa rabbikum an tarjumu ina neman tsari a gurin ubangiji na kuma ubangijin ku dan kar ku je ni sai Allah yake wa in lam tu'minu li in har ba ku yi imani da ni ba kuma ba ta jirin doku ta ne kowa ya harkarsa sai Allah ya ce ni fada'a rabbahu annana ulai qawmun mujrimun Allah ya ce fada'a rabbahu sai roki ubangijinsa annabi Musa shine addu'a da muka kawo yanzu cewa anna haulai lalle wayannan mutanen qaumun wasu irin mutane ne mujrimun wadanda masu girman laifi mujrimai kwata-kwata ba sa san gaskiya sai Allah ya ce ni فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa nan da nan sai Allah madaukakin sarki ya ce fa asri bi ibadi laylan wanda za a ba annabi Musa umarni lokacin ya yi da za a halaka Fir'auna da shi da yan tawagarsa Allah yake da shi fa asli ka tabi domin al-isra kada ni ga san tafiyar dare kenan subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla saboda haka ka tafi da bayina da daddare sai Allah yake da shi innakum muttaba'un amma fa za a biyo ku ya ga annabi Musa shi kuma annabi Musa da yazo bai ga yan tafiya ba domin za su tsorata akwai irin abubuwan da suka zo na furgici kai ne gida kai kake haɗe eh kai kai da ka hakura kai shugaba kai zaka haɗe domin ka ga mutane zaka zaka tayar musu da hankali zaka tayar musu da hankali saboda haka Allah ya ga annabi Musa cewa za a biyo ku a baya shi za lokacin da ana cikin tafiyar ai an zo sun tafi an ce su tafi teku da keji kage su shiga ai kun ga suna cikin tafiyar su mutane annabi Musa da an gogar auna da tawagarsa kallon ta su sau kusan hamsin ne ta ce ya Musa inna la mudraku ya Musa shi kenan su an kama mu an gaba mun shiga uku mun lalace sai me yake da su kalla ku bar wannan magana kwata kwata inda ma ira fi ta hadisi ni na san ubangiji na yana tare da ni kuma zai kire da ni saboda ni ka cikar imani kenan Allah ya ba alƙawari kai da zai cika kalla ba haka bane duk wannan magana da kuke za a rike mu domin shi Allah ya gaya mace cewa ya tafi da take da tsaye da shi ke hu zai tsage ya fita to wani ya zo ya ce kuma za a tada ku yake ba zai yi ba kawai ku ci gaba da tafiya to shine Allah ya gaya mana nan wa turika wato ba shi da ibadi laylan innakum mutabun ka tafi da bayi na cikin dare amma ba za a biyo ku a baya ya Allah yake wa turikil bahra idan ka je kada kike ku ka tare wannan kogin rahawan a yadda yake domin da annabi Musa da yadda kike ku yana dukan da ya fita ya kuma dukan zai dawo ya hade koma ruwa domin lokacin da ya zo ya dake ruwan sai ban falaka fa kana kullu firqin ka saudi al'azim sai mike yadda ka san kowanne sai ba ta hanya kawai sai ka dauka ba a ruwan sai ka dauka ba a taba ruwa a gurin ba dan ya buje ya zama dan dauri ga ruwa ya zama kamar dukan kuhu da kawai kowanne bari sai hanya kawai suka shige suna shiga ciki annabi Musa alaihi salatu wassalam sun je tsakiya shi da mutanen sa duka shi ko Fir'auna sun fara shiga malaman tarihi suna cewa da yazo ya kalla tunda brilliant intelligent Fir'auna da kake ganin sa yana zuwa da yakan da yana yin san wannan tirkar ko akai to amma idan ya ci gida kuma duk wanda yake cewa shi Allah ne ya faɗi tunda ya ce musu ana rabbukum al'ala wa hadhihi anharu tajri min tahti shi yayi wannan kurin cewa shine Allah ma madaukaki ya yi da akwai wani Allah amma fa Allah wanda yafi kowanne shi da ya taba wa annabi Fir'auna gatsali ya taba wa annabi Musa gatsali cewa ya je ya hada ba a hada mar matattakala zai je bai ko ubangiji annabi Musa da yake faɗa ya ga waye wannan da annabi Musa kullum yake zuwa ya ga musu shi waye shi saboda haka annabi Musa alaihi salatu wasalam suna cikin wannan ruwan shine wayannan mutanen suke magana shi kenan an kama mu yace kalla inna ma iya rabbi ta hadi suna gama fita shi kuma Fir'auna sun gama shigowa mutum na karshe ya fita a mutanen annabi Musa mutum na karshe ya shigo a mutanen Fir'auna to da Allah ya ce wa annabi Musa wa turkil bahra rahwan ka kyala wannan kogin a yadda yake a buje innahum jundun bukrakun su wayannan rundunar da ka gani sai mun duniyar da su gaba daya Allah madaukakin sarki yace wajawazna bi bani isra'ila al-bahra فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا muka tsallakar da annabi Musa alaihi salatu wasalam da jira yan tawagar sa wannan koje sannan sai Fir'aun ya biyo shi da yan tawagar sa Allah madaukakin sarki yace suna tsallakawa suna shiga shiga wannan suna fita sai Allah yake ruwan ya hadi ruwa ya dawo ya hadi sai ga shi gaba ɗaya suna ta juyawa Fir'auna na kiran Habu a cikin ruwa yana kira yana la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin al'ana wa qad atayta qabl wa kunta minal mubtilin fal yawma nunajjika bi badalika litakuna liman khalfaka aya wa inna katiran minan nasi an ayatina la gafil Allah madaukakin sarki yace suna gama shiga ruwan a ta idza adraka hulgaraku ruwan yana zuwa da ya take su sai Fir'auna ya fara kalmar shahada la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il ba wanda ya cancanta a bautawa sai ubangijin da banu isra'ila suke imani wai annabi Musa da yan tawagarsa ya yi da shi kadai ne abun bauta yanzu kun ga wannan wani misalin ku Fir'auna ma ya dan an shiga musiba gurin Allah yake koma amma musulmin yau in ya shiga musiba gurin boka yake zuwa ina abin da kake Fir'auna ma ya dan ya shiga musiba ba wani gurin gobe da ni da'a cewa bai kaje sai an wai an sa ba hannu shi kuma ya sa ba har kafa saboda haka wannan abin da ya kamata kai shine ka koma zuwa gurin gurin Allah madaukakin sarki don Fir'aun da ya ji ba dai ma gurin Allah ya koma sai ce wa ana minal muslimin ni ma na mi kauya yau sai Allah ya ce al ana sai yanzu wa kada akai ta kabulu bayan ka kasance da kana ta sako wa kunta minal muslimin kana cikin mabarnata falyawma nunjika bi yadika yau za mu tsiratar da kai da gangar jikinka Allah yake li takuna liman khalfaka aya dan ka gani yau duk wanda zai rashin mutunci da iskanci ya zama aya da ya gama gegantaka sai yayi rawa a TikTok yayi gegantaka a TikTok ko tayi sai ka ce to mun ga Firauna ba amsa ce domin Allah yake li takuna liman khalfaka aya dan ka zama duk wanda za su zo su rashin mutunci yace musu mun ga Firauna ba shine kawai amsa wa inna katiran minan nasi don mafiya yawan mutane an ayati na dangane da ayoyin mu Allah yake la gafiluna rakkanannu ne ba ta sai ita zuciya ga batirin waya yake sai ana caja ta wa'azi shi yake sa ko da yake da malamin da yake karantarwa da waɗanda ake karantarwa kowa kokari yake yana caja batirin sa domin kada koma zuwa ga Allah kuma batirin ka yayi rolling down gaba daya baya amsa musamman ba wato batirin waya ta ka ba an bibo ne shi kenan zance ya baci ba kullun sai an yi taji kenan kullun wani kai mataji sai sati sati daga lahadi sai lahadi kuma taja ta wata lahadi haka wani ko kullun sai an taja ta in ba haka mutu ba ta rin zai da aiki kumbura zai sai shi da Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wata rikil bahra rahawan a kyale wannan ruwan a yi da yake a buje innahum jundun mugraqun lallai su rundina ce da zama dilmiyar da shi Allah ya ce كم تركوا من جنات وعيون وفروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتحين كذلك وأورثناها قوما آخرين Allah madaukakin sarki yace kam taraku min jannatin wa uyun su sun Fir'auna da shi da yan tawagarsa sun bar gonaki da mare mari na ruwa idanun ruwa masu yawan gaske domin an gaya muku cewa Fir'auna biloniya ne kuma yan tawagarsa ma masu kuɗi ne domin ga shi Annabi Musa da kansa yake cewa ya ubangiji ka ba su dukiya shi da yan tawagarsa ka ba su dukiya da yawa saboda kaga tunda yanzu sun tafi ba da zuciya ka fito ba ga gidaje na alfarma ga kuɗi an bari an tawo ne kawai a karkashe mutane kowa ya bar sa a can kowa ya bar ATM din sa da komai nasa a gida kawai yanzu fito akai da makami za a kashe bayan Allah to shine Allah yake sun bar gonaki lambuka da idanun ruwa daban-daban duk wanda kaga yayi gida har ya iya fidda gurin ruwa gurin shakata kai ka san ba karamin gida bane dan mai tsukakken gida baya gurin ruwa yawa saboda haka dole ya za a yi mutum bai koshi bai ba kifi kaga shi gurin zan kwanciya sa zai fara sannan yawa wasu dabbobi saboda haka Allah yake sun bar su masu yawa wa zuru'in da jikoki wa makani da gurare shine gidaje daban-daban manya manyan gidaje karimi masu daraja duk sun bar su ya Allah yake wa na'amatin da kuma nikimomi waɗanda wato kanu fiha wanda suka kasance a cikin tufafi ne suna yawa. Allah ya gaya ba kawai abubuwan da yawa ba sai aka cewa da wasu nikimomi waɗanda suke yawa. kai kazalika kamar haka ne wa auratnaha qauman akari wannan dukiyar da suka bari gaba ɗaya muka gadarwa wasu mutanen daban to anan ne ba da wancan fiye suke maganganu da za su baka sha'awa cewa kazalika wa awratnaha qauman akarin atan kamar shu'ara in ban ban dawo sai cewa kazalika wa awratnaha bani isra'il kamar haka ne muka gadar wa mutanen annabi Musa shine banu isra'il aka gadar musu to abin tambaya a nan sai aka gadar wa mutanen annabi Musa gidajen mutanen Fir'auna ta yaya bayan mu Allah ya gaya mana bayan sun tsallake ruwan nan in za ku tuna surorin da muka biya a baya Allah jarraba ya musu wayannan da aka tsira sai suka koma kuma shegantaka Allah ya musu jarabawa 40 sanatan yatihuna fil ardi sai da kai raka ba inda za su shekara 40 suna ta yawo a bankasa a guri da yake ta galuliya sun saka gane hanya saboda duniya Allah butulci sai musu jarabawa shekara 40 ana kaiwa a komo haka Allah ya gaya mana a suratul maida 40 sanatan yatihuna fil ardi wala ta'sa ala al-qawmi al-fasiqin to ya akai aka ce an gadar musu da gidajen kuma sannan mu tarihi yadda ya nuna mana cewa daga nan baitul maqdis suka ce anan suka ci gaba da rayuwar su baitul maqdis inda annaba suke hijira nan suka koma to me yake nufi da wannan kaga wanda yake dan tamuri zai ce aya ta ci karo kenan ba cin karo abin da ake nufi irin wannan abin da suke da shi a can irin su duk Allah ya bawa mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam shine kadalika wa auratna bani isra'ila ko qauman akharina din ba su ko shakka ba ba su dawo Misra ba sun fitar su daga nan ba su ƙara dawowa Misra ba amma ya kai suka gada shi duk wani abu da wa'annan mutanen suka gada to irin su sai da Allah madaukakin sarki ya gadarwa mutanen Annabi Musa alaihi salatu wassalam shi da yake gaya mana cewa wa auratna alqauman alladhina kanu yastad'afuna masharik al-ard wa magharibaha allati barakna biha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila sai yake ne bi ma sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rifun hadin suratul a'raf cewa mun gadarwa wayannan mutanen allazina kanu yastad'afuna masharik al-ard wa magharibaha wayanda aka rika raunanawa a gaban da yamma an raina mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah yake wa tammat kalimatu rabbikal husna wato kalmomin ubangijinka kika ku wadanda suke mafi yajau sun cika ala bani isra'ila bi ma sabaru akan bani isra'ila saboda hakurin da suke sai Allah ya yi musu goma ta arziki shine bi ma sabaru wa dammarna ma kana suna'u fir'auna duk abinda fir'auna ya kasance yana amfani da shi muka rubuta shi kaga ban ya kare na abubuwan da suka bari Allah lalata shi ya gaba daya saboda haka ba wanda ya gada amma ire-iren abubuwan da suka samu gaba daya sai da Allah ya rabawa mutane annabi Musa a Baitul Maqdis shi za ke faɗa ai ai har a yanzu in aka ce mutumin Syria da mutumin Makka Saudi Arabia waye zai karɓi bakuncin ka aka ce za ka so ka zaɓi mutumin Syria saboda yadda Allah ya musu albarka ta kayan alat dan a lokaci guda kana bako mutumin Siriya zai zo kama abinci kala 30 ka zabo wanda kake so kaci saboda wannan albarkar da cikin Allah ya mutu kuma gari ne da annaba suke hijira akwai albarka sosai a garin to shine wa ma kanu ya arjuna ba duk abin da suke shakatawa da shi Allah ya rubuta shi shine kazalika wa aradnaha qauman akarin ai wa hum banu isra'ila kama takaddam sune banu isra'ila kamar da ya gabata sai Allah yake ne فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين Allah madaukakin sarki yace fa ma bakat alaihi musama'u su ga wayannan mutanen ko da dai sama ba sai kuka ba wal ardu da kasa wa ma kanu munzari ba su kasance kuma waɗanda ake saurarawa ba me yake nufi da wannan fa ma bakat alaihi musama'u shine malamin suka ce idan bayin Allah suka mutu kofofin sama da ake kai ayyukansa kamar da imamu kata da yake faɗa wanda ake kai ayyukansa na alkhairi sai su ta kuka yau ba a wuce da aikin wani ba shine a sama din wal ardu a kasa kuma yan uwa da abokan arziki ana ta jimani ba ko wanda in ya mutu gaba daya murna ba ake wallahi kawai ta kiya ake yan uwansa domin ya isi kowa to kai ka kake gaba da cikin irin wayannan mutanen cewa wanda wato sama da ƙasa ba za su kuka ba lokacin da zaka bar duniya in dai mutumin kirki ne kai to ko da ka babu a ƙasa ana jimamin tafiyar ka haka su ma mala'iku a sama suna jin ta kai kin yanzu ayyukan wani sun daina wucewa to shine mala'ikun da suke aikin ke wucewa ta gurin sai sun shiga damuwa su ma aikin wani yanzu da yake cewa wani alkhairi yanzu babu ya tsaya shine fa ma bakat alayhi musama'u wal ardu ko da dai sama da ƙasa ba za su kuka ba yayin da wato ayyukan su za su ai lam takul lahum a'malun salihah tashhadu fi abwabis sama fa tabki ala faqrihim ba shi da wani ayyuka na kwarai da za ta hauta wa ballantana mala'iku su shiga damuwa da kuka yayin da suka ga aikin ya daina wucewa wala lahum fil ardi baqa'u abdullah fiha sannan suka tsara fasara suka ce gurin da kake sujjada ji imamu kasada ana kana mutuwa sai ya rika kuka cewa yanzu wani ya daina sujjada a gurin da a nan gurin da nake samun albarkacin sa musamman kana da guri ma da kake nagula kullun a gida ana so mutum ya samo wa kansa gurin da yake talla a ɗakin sa ko a gidansa ko a office wannan gurin yayin da ka mutu wallahi sai ya kuka sai ya kuka cewa yanzu ka shi kenan ka daina talla a nan alkhairin da kake zuwa ka zuba a gurin yanzu babu shi ne wala yake gaya mana nan cewa wato falihada tahaqqu Allah yunzaru wala yu'athiru li kufrihim wa jirani saboda haka shi sama ba za a saurara musu ba kwata kwata ba za a saurara musu ba saboda iya shegen da suke yi wa utuwi mu'ainadi da taurin kansu da taurarewa sai Allah yake wala kad najayna bani isra'il min al'azab al-muhin hakika mun tsiratar da bani isra'ila daga azaba mawlakanciya Allah ya musu baiwa ya tsiratar da su daga wannan azabar kamar ka tambaya daga wa sai ce min fir'auna daga azabar fir'auna innahu kana aliyan domin ya kasance mai girman kai ai mustakbiran jabbaran anida mai girman kai da ji ya isa a banka da taurin wato da taurin kai inna fir'auna ala fil ardi aswatul kasas ko hakika fir'auna yayi girman kai a banka ta to sai Allah madaukakin sarki yake innahu kana aliyan mutum ne mai girman kai min al-musrifina kin masu wuce gona da ido sai Allah yake ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين
Allah madaukakin sarki yake wala qad ikhtarnahum ala ilmi hakika mun zabe su mun ba su ilimi alal alamin akan wato mutanen da suke zamani ay ala ala alamin zamani akan mutanen da suke zamani shine alal alamin kamar yadda malai yake faɗa cewa ai ukhtiru ala ali zamanihim zalik an zabe su a mutanen mutanen zamani kamar yadda ake cewa inna likulli zamanin aliman kowane zamani akwai wani masani sai ce dan masanin Kano ko dan masanin kaza misali ko wanda zamani wa hadi ka kauli da ala kamar da Allah ya faɗa suratul araf cewa wa qala ya Musa inni tafaituka ala nasi bi lisalati cewa ya kai annabi Musa mun zabe ka akan mutane da sako da manzan ko kuma inda yake faɗa wasta baki ala nisa'il alamin a suratul ali imran cewa Allah ya zabe shi na na Maryam kenan akan matan zamani ba matan duniya gaba ɗaya ba ai shi zamaniha mana yace a zamanin ta ake nufi fa inna khadijata afdalu minha don ai ka gana da khadija gaba take da nana maryam ta fi da daraja da falala wa kaza asiya binti muzahir imra'ati fir'aun haka nan asiya ba ta fir'aun ita ba kaga ita ma a zamanin ta ba ba ta sama da ita aw musawiyatul lahatil fadli ba wanda ta yi daidai da ita balaya wa fadlu aisha ala nisa'i ka fadli sariri ala sa'ir ta'am annabi yace falalla falalla na ra'ija akan wato sauran mata kamar falalar asari wani irin abinci ne da ba a ba mai ciwo da laraba ke kiransa shi ne abinci ne ake yin sa da gari amma duk dambun nama ya fi yawa shi ne asari cewa to kamar fifikon irin wannan abincin ne akan sauran abinci cewa ba a ba mai ciwo wa atayna hum min al-ayati Allah yake mun ba su kuma ayoyi al-hijaj wal barahim hujjoji da kuma dalilai wa qawariqul adat da abubuwan da suke keta al'ada mun ba wa annabi Musa da mutanen sa ma bihi bala'un mun ba shi akwai abin da yake a cikin sa akwai jarabawa mubinin wanda yake mabayyani ai istibaran zahiran jalilun liman sharabi cewa kaga Allah ya jira na Musa da abubuwa kala kala sai dai ayoyi guda tara sai bayan daya farsalna alaihi musubana wal jarada wal qummala wal qafadi'a wad dama ayatin mufassalatin Allah da kansa yake ayoyi daban-daban ga sanda ga sa hannu a hammata duk wannan abubuwan gaba ɗaya bai ishe su ba sai shine wato ba fi bala'un mubin Allah ya miki jarrabawa wanda suke mabayyaniya sai Allah yake ni inna haula ila yaqulun ya tabara إني إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنكرين Allah madaukakin sarki yake inna haula'i wa'annan mutanen da yaqulu da zaka ji suna cewa in hiya illa mautatuna alula ai babu wata mutuwa da zamu in ba mutuwar mu ta farko ba mutuwa guda ɗaya zamu yadda iyayen mu da kakanni suka mutu ba za su dawo ba mu ma muka mutu ba wani tashi da za'a ba wani dawowa shikenan shine in hiya illa mautatuna alula wa ma nahnu bimunjarin kuma ba za a tace mu ba shine ma ne yake kullu ta'ala munkaran 'ala al-mushrikeen fi inkarihim al-ba'th wal ma'ad Allah yana magana akan inkari ga mushrikai dan gane da inkarin da suke na wajen tashi ranar al-kiyama wa annahu wato ma samma illa hadhihi al-hayati ad-dunya to ba wata rayuwa da za shi in ba wannan rayuwar ta duniya ba ita kadai za a yi ba wata rayuwa ita kadai ce sai ragowa kawai daga duniya daga Kano sai Kaduna kamar yadda suke faɗa cewa in kawai da ka mutu ka mutu kenan ولا بعث ولا نجوم ba tashi babu tattaro mutane wa yahtajuna bi abaihim almazina suna kafa hujja da iyayensu da kakanni waɗanda suka jure cewa ga gidan har yanzu ba mu ga sun tashi ba saboda haka tun da iyayenmu da kakanni mu ba tashi ba ba wanda zai ce mana muka mutu za mu tashi kawai ka ci duniyar ka da tsinke allazina zahabu walam yarji wanda suka tafi basu da ba bayin kana ba'su haqqan malai yace duk da cewa tashi ranar kiyama fa gaskiya ne to sai ce cewa ba tubiya ba ina ku dawo mana da iyayenmu in kuntum sadiqin in har gaskiya kuke gaya mana cewa in an mutu za a kai iyayenmu yanzu wanda yake kara 150 da mutuwa muga ya dawo wanda yake kara 70 da mutuwa muga ya dawo wanda yake kara kaza shine ma da yake wa hadhihi hujjatun batila wa shubhatun batila wannan hujja ce ta barna da kuma shubha wanda take mafarnaci a ita ba fa innal ma'ada innama huwa yawmul qiyamah ai dawowa ba a duniya za a yi ta ba ranar alkiyama za a yi la biya hadi dar ba wannan gidan ba bal ba da intiba'iha wa zahabiha wa farajiha bayan duniya ta kare ta kare gaba ɗaya sannan lokacin Allah zai dawo da mutane yu'idu Allahu alamin khalqan jadidan Allah zai dawo da talikai gaba ɗaya a matsayin sabuwar halitta wa yaj'alu zalimin li nari jahannama wa qudan annai maida azzalimai su zama makamashin wutar jahannama yawma takununa shuhada 'ala an-nasi ranar da za ku zama shaida akan mutane wa yakunu rasulu alaikum shahidan sannan kuma Allah Allah madaukakin sarki annabi alaihi salatu wasallam ya zama shaida akan sun makala ta'ala mutahaddidan lahu sannan Allah ya faɗa yana da razanarwa wa mutawa'idan da narko wa munziran da gargadi lahu gare su ba ta hullabi la yuraddi cewa ga fa irin azabar Allah da Allah madaukakin sarki ba zai juyar ba kama hallabi asba'i kamar da ya saukar da irin wannan azabar mutanen da suke kwatankwacin su a baya min al-mushrikin da yakin mushrikai wal munkirin lil ba'thi da waɗanda suka ƙaryata tashi al-qiyama wa ka qaumi tubba kamar mutanen tubba wa hum saba da mutanen sune mutanen wato saba ai to alakahum Allah lokacin da Allah ya halakar da su wa qaraba Allah buyutahum ko biladahum Allah ya rugurguza gidajen wa jaradahum fil bilad sannan ya watsa saban kasa wa faraqahum wa sannan Allah ya rarraba su daban-daban kamar yadda ya gabata a cikin suratul saba'i mun biya wannan sai Allah ya ce أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa ahum khairun shin waɗannan masu magana sun yi suka ba alkhairi am qaumu tubba'in ko kuma mutanen tubba Tubba takin ne ba sunan mutum bane kamar da ake da Kisra da Kaisar ta Kisra Kaisar da Fir'auna ai duk sunaye ne nawa a wato takin ne na shugabanni na Rum da da da da da Misra da da da me ake kiransa Habasha wayannan guraren duk sunaye ne to haka shi ma Tubba wato jami'in sa shine Shabadia Tubba shine sunan sarauta wanda da ya mulki mutanen Yaman wani mutum ne da aka yi duk da cewa shi wannan tubba din ya ja banban da mutanen Fir'auna domin shi wannan tubba din da Allah yake bada misalin sa ahum khairun am qawm tubba su suka ba alkhairi ko mutanen tubba shi tubba din ya musulunta mutanen da ba su musulunta ba su Allah ya halakar amma shi tubba din mutumin kirki ne na wannan lokacin ya musulunta su ne suka ci sai Allah yake su ne suka fi alkhairi ko mutanen tubba walladina min qabrihim da wanda suka zo kafin mutanen tubba yake adawa da samudawa kenan sai Allah yake nan mukanu mujrimi su ma sun kasance mutanen da suke mujrimai sai Allah yake ne وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون dan shi wannan tuba din kamar da ibnu abi duniya ya yake fada cewa wata rana ana haka wani kabari a wato a a a sana'a tun cikin yaman sai aka hako wani guri kawai sai aka ga wajen dubi imra'atayn sahihai sahihatayn ana yin na ana fito da mutane cikin kawarin sai aka gaba su mata guda biyu jikin su bai lalace ba a wannan hakan da aka yi wa inda ru'usi ma lawhum min tilka a wajen kansu akwai irin wato allo wani irin allo wanda aka sa shi na kamar alama amma na azurfa
maktubun fihi bi zab an yi rubutu a jikin Allah da gwan sai ke hada kaburu wato hubbi wa lumai ko hubbi wa lumai warawa hubbi wa jamabi cewa wannan kabarin wasu ƴan mata ne guda biyu cewa sunanta hubbi da lumai an rawaito cewa a ibnu tubba ƴaƴan tubba din nan ne wannan sarkin ma da dawo ma sun shada ni Allah ilaha illallah sun mutu suna wasu da babu wanda ya cancanta abotawa sai Allah madaukakin sarki wala fi shi kalibi shay'an sannan sun mutu ba sa shirka da Allah madaukakin sarki wa ala zalika ma tasalihuna qablahuma akan waɗanda suke akan haka waɗanda suke mutanen kirki kafin su ma suka suka mutu imamu katada yace zikira lana anna ka'aban kana yaqulu fi dubai nu'ida na'atu rajul salih cewa imamu qatada yace kab ibn malik ya ba mu labarin cewa shi fa tubai din nan mutumin kirki ne zamma Allah ta'ala qaumahu wa lam yadhummahu Allah ya zargi mutanen sa ne amma shi Allah bai zarge shi ba wa kana Aisha ta kula la tasubbu tubban dan Aisha tana cewa kada ku rika zagin tubba me yasa ba innahu qad kana rajulan salihan domin shi mutumin kirki ne ba irin su Fir'auna bane to shi ne Allah ya ce ma khalaqana samawati wal arda ba ma halittar mai da kasai ba la'ibi na dan wasa kaga wasa shine irin yadda yara suke idan yaro yanzu ya zo ya dauko dokin kara ya san yana wasa akai haggumi yake amma wannan dokin shi kansa ya san ba da gaske bane ko kuma ya zo ya hada gida akan yaki ko da dandakuwa ya hada amma wannan gidan zai kwana a ciki shi ya da tsaka zai kwana a ciki domin ya san gidan wasan ya gaba da kansa zai dauka ba sai ya ce ai ta more haka ake yi ko ba haka bane to Allah ya halitta duniya don haka ba ba da haka Allah ya halitta duniya ba cewa kawai kowa ya zo zama abin da yake in an gama ya ce shi kenan ba haka bane to shine wa baka lakanan samawati wa ma bainahuma la wal ardu wa ma bainahuma la wa ma halitta samai da karkai ba da abin da yake tsakanin su dan wasa to sai yake ne ma kalakanahuma ba ma halitta sama da kasa ba illa bil haqqi fi dan gaskiya walakin aktharuhum la ya'lamun shi ne mafiya yawan mutane ba san haka ba suna ta dauka abu a matsayin warki shi sa Allah madaukakin sarki ce ma kalakanas samawati wa ma kalakanas samaa wal ardu ma bainahuma batila ya cika to ya gurin karasa aya cewa ba malikin san bai da kasai ba dan warji zalika bannin ladina kafaru fa wal ladina kafaru minan nar Allah kuma yace ba kin kuma anna ma kalakanakum abatan wa annakum ilayna la turja'un fa ta'ala Allahu al-malikul haqq ayatul insanu an yutraka kuda awwal da kuka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana sati ne zuwa sai mu tashi kan ayar muna roƙo Allah da juna yanka kyawawa da kuma gomu da madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na kai na mala har ta dubo mana allizam din nan me ya allizam ai ai ba na jin ne kake bada mana harsun ne na musamman abin da ya samuwa na amma dubowa kai ko tunowa kai a karatunmu na baya dubowa kai na akwai farin da aka yi an gane abin da ya shafi ya shafi mujrimai a lokacin da ku iya tuna har muka faɗa cewa wasu na cewa irin linzamin da aka yi wa wato kafirai aka tattara da Abu Jahl su wali da bin Mujira da sauransu da Allah madaukakin sarki ya musu takunkumi to yana cikin alamomin jaji a kiyama wannan da kuma ya riga ya faru shi ma shine al-islam wani mai jiro da tambayar cewa wannan tambayar ko an amsa daga ya fara yawa sannan wannan cewa yayi wannan cewa ya yi tafiya wani gari to kuma garin da ya je a da ya isa garin dare ya yi gaji kuma ana bin su sallar isha da asuba to ni sai na rasa ina gabas sai sai na kalli kudu a rashin sani wannan kamar mun ma biya a karatun gidan baki so ba ko cewa wanda ya je ya samu kansa a wani gari ya rasa ta gane gabas sai dalla ko ina ya kalla sallar ta yi ba aina wasu wallu fa tabba wajibullah sallar ta yi daga baya aka yi wannan ne gabas shike nan zai koma kallon wurin yayi a inda da adin da zai ya kuma ko ba shi da irin kwamfas din nan da ake dawa a gano gabas in ya sallar ko ina ko kuma babu rana da sauki ko taurari da zai gane cewa nan ne gabas ta yi har muka ce in mutum yana cikin sallar yana kallon yamma sai wani ya zo ya gani sai zai ce da shi malam biya ba sai ya koda ya raka a biyu a raka a hudu sai ya juya kawai ya dora ya yi biyu da yana kallon kudu yanzu ya dora ya ci gaba da kallon gabasin da sallar da ta yi kamar mun faɗi wannan sallah ta yi da ta Allahu akbar wannan kuma cewa yi annabi nuhu ya roki Allah subhanahu wataala ya halaka da al'umma gaba daya kuma Allah ya har ya halaka da kowa da kowa a lokacin wannan yana nufin da duka duniya aka tura annabi nuhu haka da kamar nasu ya nuna kare kuwa za ka gambar da wannan ma ai ana gaya ma iya wa'annan da aka ɗibu na cikin jirgin ruwan nan ba su ne iyaye da kakanni ba su ne kamar nasu haka ya nuna cewa duka duniyar kenan aka tura shi zuwa a wannan lokacin a duka tun da ba a gaya ma shi annabi nuhu ya zo kamar yadda annabi musa yake tare da annabi harun ba shi annabi nuhu ba mu ji labarin cewa shi da wani wani cikin annabawa saboda haka shi ne kamar ana yi mata yakin ma da cewa abul anbiya asani ko ko cewa ko kuma wato baban dan ɗan adam amma na ji daga annabi adam ce shi saboda haka wallahi wa'ala wannan tambayar ta ta sai shi kullum ana ta addu'a wa yana cewa wanda aure sa a gaba da wanda aure sa ko a gaba shi kuma ya da shi bai san a ina yake ba wanda ya sa a gaba ne ko ya sa ko a gaba sai ka tara a gaba yanzu ba yawwa wannan kuma cewa ya halatta na yi karatu alkur'ani na sadaukar da shi ladan ga mahaifiyata a kana cikin waɗanda kai idan kai ayyukan alkhairi za zai iya samun ba saɓani yin sabon yayan ka baka da sabani wanda ake da sabani shine ga wanda ga wanda suke ba ɗan uwa na jini ba ba magada ba wa Allah ya rin sani illa ma sa'a wa Allah sa'ahu to anan ake da sabani cewa kai yanzu kawai zan yi addu'a ce ga aboki na wannan ne ake da sabani ko mutum kawai mu kaza amma da ai kana cikin alwaladu min kasbi abi ai kana cikin waɗanda ake a hadisin gaggawa awwaladun salihin ya da'u lahu irin jawuwan da ake so ma kenan kai fada wanda zai rike ma addu'a ai da gudu ka ci gaba da yi Allah ya dace da wannan fadakarwa da mala yake zai yau awwa ji ne nake zan fada jiya abu na farko shi ne halin da ake ciki ga wani halin to kaga ne da ake ciki kuma irin wannan sai ne maganar da nake yi ne akan abin da ya shafi yanayin da muke ciki ko da yake kuma kuma da wasu a zama ko wajibi ba ma dai ɗaya daga cikin halayen da muke ciki musamman yanayin da ake ciki yanzu na yanayi na kunci da talauci in ka kalli yanayin za ga mu kanmu ba ma tausayin kanmu idan mutum ya duba da kyau sosai dan je kan je wani yamin waya cewa a mene sabon tsakanin cewa miliyan hudu da dubu ɗari da casa'in wallahi tallahi sai da ta iskar jayi yace inna lillahi wa inna yace malam ka san me nake tunanin nake a yace yanzu masu wato masu fidda zakara ce karanci nake gaskiya ne ya zamto da da yake miliyan biyu mutanen da suke da za su fita a miliyan biyu suna da yawa to yanzu ta koma miliyan hudu da wani abu ai wanda za ka lissafa wanda za su fidda zakara ba su da yawa ba kuma halin da ake wannan yanayi ne wanda yake ne tsauri kwarai da gaske da ya kamata wato lalle al'umman mu su rika dubawa ko yau ina kallo ban sani wa in sa alkawari cewa a adamawa wasu mutane sun yi bore sun fito sun fasa ɗakunan abinci suna ɗiba har da arba harbi an kakkashe wasu kaga wannan yanayi ne wanda yake mai muni da ya kamata ma- wato mahukuntan mu ya kamata su yi tunani halin da ake cikin nan ya kamata ba su dawo su kuma kallon sa har an za musu dokar um, ta ɓaci a ciki abin da nake karantawa kenan saboda haka wayannan halayen su fa shugabanni ya kamata a rika tunawa ba wai kawai a rika zuwa a yi musu murna in sun ci zaɓe ba a rika gaya musu cewa waɗanda suke karkashin ku jin yawan su ji Allah ya tambaye ku mutanen da suke mutuwa akan yanayi yanzu wani bawa Allah da na gani zai yi karatu gashi na kalli result ɗin result ɗin sa mai kyau ya ci yana medicine result mai kyau dubu ɗari biyu da wani abu ya kasa biya kuma idan ba a biya ba zai iya karatun ba wayannan halayen da wayannan ɗabi'un shugabanni ne za- ya za ku yi da su a gaban Allah wanda ya tashi na rantsi da Allah yanzu mutanen da ba sa iya cin abinci sun karu mutum zai yi 24 hours bai ci komai ba Allah kawai ruwa zai dauka ya sha duk wayannan shugabannin babu ruwan su. abu da muke faɗa ni kullum in na zauna na jiru ana magana akan subsidy na yadda cewa subsidy ko shakka babu gwamnati tana sa mana subsidy amma ta ci gaba da sawa wasu su ci gaba da sace wani bangare a kyale mu muna dan kurban wani bangaren mu ba yawwa a kyale su ci gaba da sata mu a kyale mu ci gaba da dan kurba ta gefe saboda yanzu mu ba ma kurba kuma satar ba a daina ba yawwa saboda haka tunda ba a daina wannan satar ba mu a kyale mu a dawo da subsidy shi talaka koyaya ka gaba abubuwan da suke na dole na rayuwa yanzu gaba ɗaya talaka ba zai iya ba ilimi kai ka san ana magana unity school dubu ɗari da wani abu misali makaranta ce ta gwamnati ilimi an tsora ma wannan kuɗin wanda dama tuntuni na sha faɗa ni dir kafin ma a zo ga wannan gabar duk lokacin da kaga naga mutum ya bi yaro ya fito da fararen kaya zai tafi makaranta kawai ta nake ya sako likafanin ilimi likafani Allah duk wanda ka ganshi yanzu kansa ya sa fararen kaya kai ka san ba irin makarantar da kai bace ta public ba irin da bace shekara 20 baya ba irin da bace saboda haka duk wanda kaga ya tafi makaranta yanzu da fararen kaya kawai ba yadda ubansa zai yi ne dole ya kai gina amma ya san ba karatu ake ba Allah ba karatu ake ba domin ka shiga primary yanzu har ta mutu nan kale ka an kaje zaka ga ufa talibu wal matsalubu shi kansa zai koyarwa yana buƙatar a koyar da shi na farko ba shi da isasshen ilimin sannan abu na biyu sannan bai da tarbiyya cikakkiya idan ka je ka karka zuwa ga gani sannan an tara mata su ne a gidan bishiya kawai a gani idan ka taso a matsayin ka na headmaster ka zo kai musu magana wata ce a cikin za ta za a ɗauke ka a kai ka kunci ina gaya ba kan za a mai da kai Allah kuma classroom teacher za ka koma akwai wanda aka taba rubi yana musu magana akan zuwa da wuri wata sai su ce ni za ka rike magana in zo da wuri kaza kaza malama ƴaƴan nan ba ƴaƴan kaza kaza kaza kace to za ka gane kuran Allah bai saki a makarantar ba aka ɗauke ya kai can kuma aka mai da shi wani ƙauye can waje da su gwarmai din nan aka sa shi kuma ya koma classroom teacher saboda ya taɓa matar wani a a area shi ne shi kenan kawai yayi mata magana ka gyara daga magana gyara wannan shine abubuwan da muke jan hankalin hukumomi Allah babu yadda za a kullun na faɗa in mutum ya ko tiya ban ya samu in ka je yi ban ka ja kunnen ka cewa to ka sani Allah zai tambaye ka akan aikin da ya dora ku. amma matsalar mutanen mu yanzu in aka je murna kawai ake taya mutane murna kawai ake taya su ba a gaya musu kalubalen da yake gaban su. cewa wannan abin da ka karɓa fa sai Allah ya tambaye ka akai saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata lallai mu kiyaye me yasa ta Abu Kilaba ta Abu Hadiba su karɓa gudun shugabanci irin wannan ce ta gano amma mu mutanen mu yanzu ba ruwan su sai kenan abu na biyu da nake so na yi magana akan su shine a wato abin da ya shafi wa'azi ko shakka babu ana ta wa'azin zuka yau da gobe ko ina ka ji za ga ana yi amma matsalar ba mu aiki tsakani da Allah dai dai ni ta nauyi kai kamar kadangaru amma aiki ya gagara wannan shi ma yana ɗaya da shi abin da ya ƙara jefa mu cikin matsaloli sannan abu na uku iyaye ba ta tausaya wa kansu iyaye masu ƴaƴa ga matsala ta zo kana da ƴaƴa mata a gabanka amma abin da kai shi za a zo nema amma kai ne mai tsawalawa da ɗauko al'adu na banza ga kuncin rayuwa da ake ciki maimakon ku sauƙaƙa wa kanku wanda ya zo neman ƴanka ka tauji ka tausaya mar shi ma ya tausaya ma a yi ƙoƙari ne zai iya rike ta kawai ta aura mata ya je ya rike ta amma a yanzu ake ƙara kirkiro abubuwa na baɗala na shiriri da na kashe kuɗi ko shakka babu iyaye yanzu ba sa tausaya wa kanku ba sa tausaya wa kanku tana da ya'ya mata goma a gaban ka biyar hudu amma kuma wani ya zo yana da sana'a ta rufin asiri ka ki ba shi yar ko kuma ka ba shi ka dora mar wani abu wanda ke da ba shi zai kare to wannan abubuwan ko shakka babu muna so abubuwa su tafi daidai sai mun yi wa kanmu faɗa a kan wanda ya zo mutumin kirki dan mutunci yana da sana'a da zai iya rike ya yana da gurin zama ka sallame shi in ma zuwa ne in ma zuwa ne dauke ta ba abin da zai ajiye a gidan ruwansa inda iyaye za su sako da wayan abubuwan da saboda abin da nake gaya muku a wannan rayuwa ta yi tsada na rantsi da Allah ƴaƴan mu mata sun fara shiga suna ta da nan fiye da yadda kuke tsammani fiye da yadda kuke tsammani saboda haka kuma yana ɗaya daga cikin hanyoyin shi ne wannan kuntatawar da iyaye suka yi sun koma abubuwan da za mu ke gani a tunajirai na turawa da kudu to yanzu ƴaƴan mu mata hautawa sun fara tunajirai samar wa kansu kawai kayan alatu na rayuwa mai da za su kama da sabulun wanka domin shi da ya takura ba za ta yi auren ba shi ba ya iya ɗaukan wannan nauyi saboda haka wannan Allah ya sani mu a matsayin mu na matasa abubuwan da za mu ji iyaye ba za ku ji su ba saboda haka muna isarwa ne Allah ya sani wa ma alaina illa albalagul mubin saboda haka abin da za mu iya yi kawai mu faɗa Allah ya sani kuma mun faɗa amma ku sani cewa musamman ya'ya mata yanzu suna cikin wani mugun hatsari da ake ciki wannan matasa samari suna amfani da wannan damar na wato kuncin rayuwa da ake ciki suna jefa su a wani yanayi ya kamata iya yi kan wannan abin ya yi yawa matuƙa ya yi yawa har wata tana gaya mana cewa ai malam da wahala yanzu ka auro budurwa nai mamakin wannan kalmar daga bakinta eh tana faɗa tana cewa Allah ko da wahala yanzu ka auro budurwa saboda haka ya kamata iyaye su lura da kyau cewa ga halin da muke ciki kuma ga halin da muke ƙara jefa kanmu wannan shi ne abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya bai mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa shi gabanin mu Allah ya tsora su akan hanya madaidaiciya Allah ya sanya musu tausayin mu a zukatan muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da na ɗaukaka waɗanda suke mana biya da addu'o'i na da kai Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon guje mata matasan mu Allah ka shirya mana shi ka dora ta hanya madaidaiciya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka ba mu damuna mai albarka اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وفانا بالدعاء اللهم أنت عالم بحوائجنا فقضها برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kamar yadda muka faɗa insha Allah